Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Juma'a sha biyar ga watan Zulhijja hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai da sha shida ga watan August miladiya dubu biyu da sha tara. Za mu ci gaba da sauraron fassarar diwanin Maulan Musa Ibn Baidati Sheikh Ibrahim Ilyas radiyallahu ta'ala anhu. wanda maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatar mana a zawiyar gidan Alhaji Amin Muhammad za mu ba shi abin magana ya buɗe mana da addu'a a karmakallahu bismillah.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah yan uwa muna cikin diwani na shida a cikin izu na shida a cikin diwanin maulan musa ibn faidati izun manasiko a halin bidali fi madi khairul ibadi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi harafi na tara harfin zali zalilun haƙirun akizun hubbakun giza malam muhammad sani da malam muhammad habib da malam muhammad kabir za su ja mana karatun diwani malam aliyu umar zai ja mana bakin diwani shehu mu shek ibrahim mansur imam zai mana fassara a karamakum allahu bismillah
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله ذليل حقير آكل الفرق منها لا إله الله أتى مستغيثا هذا ومن قبله هذا لا إله الله فأنت أبا الأكواب مفيد مدهاتي لا إله إلا الله إلى أبد برهاما أخير التنافذ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله خلقتنا الخافت لا تناله لا إله إلا الله ذلك فما يغني المسيح بعد ذا لا إله إلا الله تقبلتنا برهام أجل أباه لا إله إلا الله فإذا كبيت الجميل ولا أذى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله سلف الأمل الماهي لذا الأبد ملكنا لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله لكم هوى الماهي مدى تاريخنا لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله وعلي وأصحابه هل كل جبريل هل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتح لما خفي من معاني الألفاظ والشكر له على ما من به علينا من مصاحبة الأيكال والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائد إلى طاعة مولاه بما وعى من اللين والإكلال وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أتنوا بالعلم تعلما وتعليما حتى كثر فيهم العلماء والحفاظ أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته za mu ci gaba da sana'armu wadda muka fi kwarewa cikin ta ita ce soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na
بسم الله الرحمن الرحيم yace da sunan Allah mai rahama mai jin kai
حرف الزال to wannan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu warḍahu annabi amin yace harfin zali kenan
زمينا wai ba kowa bane ni kaskantacce ne kaji buwaye حقير kuma ni ba kowa bane ni wulakantacce ne kaji wanda ya fi kowa martaba
آكدا هبكم ka san da wa yake magana da manzan Allah yake magana wato har kullum kar ka dinga kallon yaban mutane gare ka ka dinga kallon kanka kaskantacce duk sanda ka dinga kaskantacce to sai Allah ya buwaye ta saboda buwaya sifar Allah ce kaskanci sifar bawa ce to duk lokacin da kai da kai bawa ne Allah shine Allah to sai mai da kai shugaban bayi saboda in ka ce kai buwaye ne ka- kana jayayya da Allah kana so ka ɗauki wasu sufofin shi kai amfani ne amma in ka tsaya akan tubarka to sai ba ka aran tubarsa to shi ne shi yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai ni kaskantacce ne kuma ni wulakantacce ne amma kuma ajizan hubbakun giza na yi soyayyar ku abinci ga ni kaskantacce ga ni wulakantacce amma ba na cin komai sai soyayyar ku
أتى مستجيبا wannan kaskantacce wannan wulakantacce a ta gashi nan ya zo kofar gidanka ya rasulallah mustajisan kuma yana neman taimakon
هذا yana bin sawun هذا من قبله man qablahu waɗanda suka wuce kafin shi annabi adamu annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa su ma sun nemi taimakon ka to shi ma ga yana ya biyo sawun haza sawu da sawu haza man qablahu haza hasra man qablahu haza ya biyo sawun waɗanda suka wuce kafin shi sau da sau
فأنت abin da ya sa na zo wurin ka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kai dinnan ba kai ne مصروف مرهتي abal ajwaji baban duk wasu masu ba da kyauta da baiwa duk wani mai kyauta ko jin me wani mai baiwa to annabi ne ubansa kuma masu kyauta suna gajiya annabi baya gajiya masu baiwa suna kosawa annabi baya kosawa masu kuɗi suna rowa annabi baya rowa shi yasa na rabu da kowa na taho wurinka domin kai ne aban ajwaji baban duk wani mai baiwa
مصروف مرهتي kuma kai ne makarkatar yabona ba na yaban kowa in ba kai ba
من ربي wato kudurtana karɓi wannan kirari ko ka karɓi wannan yabo
من ربي daga wannan bawa برهام الحكيم mai suna barhama alhaƙiri wanda zamaninsa bai san shi bai ke masa wani kallon menene ake cewa A- hadar me hadarin kaji eh zamaninsa yana masa hannun ka- hadarin kaji Kaji ko? wato zamanin bai gane shi ba
zamanin yana masa hallan hadarin kaji yana masa kallon hadarin kaji to ya rasulullahi gashi nan ya zo yana maka kirari karɓi wannan kirari
talautu kafin na zo wurin ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam na karanta sana alhaqqi alayka kirarin da Allah ya maka sai da na ɗauko alƙur'ani na karanta shi min awwalihi ila akhiri kuma na haddace shi tun ina yaro kuma kullum sai na karanta in na karanta izu bakwai da safe da daddare in yi tilawa haka nake kullum to kafin na zo wurinka me maka kirari sai da na karanta irin kirarin da ubangiji ya yi maka
jalla jalaluhu wanda yake mai girma ne da ɗaukaka wa ma yudnil masaji'u to wai ya rasulallahi almasaki wa yani albulaga wal fusahahu fama yuguni ba da za tun da har na karanta alqur'ani na ji ubangiji yana cewa maka wa innaka la ala khuluqin azim to wai bayan nan fama yuguni albulaga wal fusahahu ba da za bayan wannan yabo da ubangiji ya yi maka wai me malaman balaga masu tsananin fasaha za su wadatar da zukatan masoyanka bayan yaban da Allah ya maka me wani isa ya gaya maka kuma ai abin da Allah ya gaya maka ba wani masanin ilimin balaga ko kuma wani ma- malami ne tsananin fasaha wanda zai wadatar da zukatan masoya bayan nan taqabbal to amma fa duk da haka ya rasulullahi takabbar sana ba ka eh ni na riga na yi ikirari na riga na gaya maka na karanta alqur'ani na ji yaban da Allah ya maka amma na sani alqurada wal fusahahu ba za su iya wadatar da kai ba daga yaban da Allah ya maka amma duk da haka karbi yaban barhawo ka karbi wannan diwani wannan kirari da barhama yake maka
azira da'ahu sannan ka ba shi gwaggwaban kyauta
fa innaka domin cewa kai ya rasulallah da'ul jabili kai ne mai ba da gwaggwaban kyauta wala adha kuma ba ka gori in ka ba da ba ka gori ba za ka ce kalle shi da haka ya zo wurin ma'arane wuya duk kashi muka wadata shi kalle shi bulbul annabi ba ya haka annabi in yi kyauta ba ya gori Eh, zai maka ba kuma in zai ma ba zai bari kowa ya sani ba kuma in ya baka wani ya shigo to sai ya cika da farin ciki da murmushi dan a ce kai ka bashi kaji ba shi zai baka kyauta ya maka alkhairi da ya zo ya yi sallama tsaye ya cika da murmushi da farin ciki da godiya to mun gode mun gode a sauka lafiya Allah ya ƙara daraja Allah isaka alhali shi ya bayar a gani ko shi ya bayar idan ya bayar ka shigo sai ka ɗauka shi ba tarahu idza ma ji'tahu mutahayyilan ka annaka tudihi allazi anta sa'ilu tarahu zaka ga annabi idza ma ji'tahu in ka je masa roƙo mutahayyilan yana cike da farin ciki da walwala fuskar ta tana kyalli tana haske ka annaka tudihi kamar kai ne ka bashi allazi anta sa'ilu abinda ka roƙe shi ba sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam alayhi salatu llahi Salatin Allah ya tabbata a gare shi, thumma salamu sannan abincinsa, wannan salati, على الماضي ina ganin annabi mai shafi bata والإذا shi ne mai tsamowa إذا العبد ga wannan ba Abraham Abdullahi.
عليه ثلاث Salatin Allah ya tabbata a gare shi, ثم سلام sannan abincinsa, على الماضي soyayyar annabi mai shafi bata da zalunci.
يكون ya kasance gare ni giza abinci matakar yau da gobe ko matakar zamu eh san annabi ya zama shi ne abinci ne
عليه صلاة الله rayu duk wanda yake cin abinci mai kyau ya zaka gan shi za a gan shi bulbul ko ya yi fresh ko ba haka ba har wasu ma mutiyar zirin da tarada abu da shi bulicin yake ba wani bulicin ganye ne gida baka Allah abinci mai kyau da nama to ya wanda abincin ka san annabi kaga duk wanda ya inkarin ta hasa da ɗauri. Aha, ga wani ya ci abinci mai kyau ya yi hajji ya ce birishin yake.
haka ka ga ashe wanda ya ci abincin san annaban ka ji wasu na zage zagen banza har guda suke ko rabu da su
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata a gare shi sannan وسلام amincinsa da iyalan gidansa da kuma sahabbansa in yana ganin sahabban manzo Allah baki daya jibizi ko wannan su shugaban ni ba na warewa ba wani wanda ba shugaba ashabi kan nujumi bi ayyihi muqtadaytum in tadaytum sahabbai na kamar taurari suke duk wani wanda ka rike a cikin su za ka shirye
حرف الراء shehu radiyallahu ta'ala an wa ardahu annabi ali yace harfin rayi wato shi wannan harafi shehu radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi ali yana taujihi da shi wannan harafi harfin rani wato a cikin istilahi irin na nahawu da kuma wato yana fuskantar da maganganunsa zuwa ga sunaye sunaye waɗanda suka cika da istilahi na sunayen alamomi ko ƙa'idodin ilimin tasiri da mustalawar hadisi da ilimin ilmul arudi da kuma wato ilmul mantiq shi ne aka kafa wannan wannan harafi harfin ra'i da shi yana nuni zuwa ga waɗannan ilimai na
a sama laka shauƙun wai yanzu barhama abdullahi in tambaye ka mana ya ce ina jin kafa ya ce min zikir khairul khalqi wai yanzu daga an faɗi sunan fiyayyen halitta wa hawa munir an ce maka sunansa muhammadul muniru
ya tafi da tasiru wato daga an ce maka shine mai haska dubbai sama laka shauƙin sai sai shauƙin sai sama da duk kawai dan an faɗi sunansa shi kenan sai sai ƙauna sai ta wato tabbata eh, ta ɗaukaka a cikin zuciyarka to la ta yi na tasiru gashi kuma lokacin tafiyar ka bai ba balle ka tafi duk wanda ƙauna annabi ya tashi sama ya wuce ke ba dawowa to ka tashin ka dawo dai barhama dan lokacin tafiyar ka bai ba balle ka tafi kawai daga an ambaci sunan fiye ya halitta kawai sai shauki sama da kai to la ta yi na tasiru lokacin tafiyar ka bai ba balle ka tafi ba mu labarinsa kawai muhammadu ya ce bari ku ji sunansa sunansa abin yabo sama da ƙasa muktarun ilahi shi ne abin zaɓin ubangiji tafihu kuma shi ne wato tsarkakaccensa wa min indihi wa min indihi daga ubangiji tabaraka wa ta'ala qad jaa hakika manzon Allah ya zo mana qad ja'akum min Allah wa huwa bashiru alhali ya zo ne shi yana mai bishara yana mai albishir
muhammadu ka ji sunansa sallallahu alaihi wa sallam mahmudun maqami shi ne abin gode wa matsayi ranar tashin alkiyama munabba'un mai ba da labarin saƙo daga Allah muna wa tsawon abin aikowa wa adamu dinu an aiko shi tun lokacin adamu yana tsakanin yunkuru wal bashiru shi kuma najiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai albishir naziru ko a lokacin ma mai gargadi tun adamu na tsakanin yunkuru shi naziru ne bashiru
salamun qadimun wato zancen Allah kadimin wanda yake da dadde azali wanda bai da farko laysa harfan zancen da bai da harafi bare sauti wa innahu lawahyun ku sani cewa shi alqur'ani da wahayin wallahi wahayi ne ishara wa balil alamina ubangiji wanda yake makajin halitta mushiru shi ne yayi wahayin shi ne yake yin nuni da wannan alqur'ani
wala ismun wannan magana na ubangiji ba babu suna wala filun babu aiki farakka kalamuhu maganan Allah ya ɗaukata
an sam'i daga barin fatan kunne wata abiri ko kuma ido ya gani balle ya yi bayani wa hawa zaburu shi saƙo ne da Allah ya saukar masa ya faɗa da larabci aka rubuta amma ba larabci ba ne saboda shi wanda aka gaya wa saƙon shi ne ba larabi amma maganan Allah babu harafi babu ismi babu fi'ili zancen ya fi ƙarfin kunne ya fi ƙarfin kunne me zancen kuma ya fi ƙarfin ido ya gan shi amma ga idan annabi ya gan shi kunnensa kuma ya ji shi to da ka da ya zo sai ya maimaita mana shi da larabci sai aka rubuta shi
bal kai bar wannan zance alqur'ani ya wuce nan amrun mada shi alqur'ani umarni ne maza wanda yake ba da sako ga waɗanda suka shuɗe kana mustaqbalan kuma ya kasance yana ba da sako ga waɗanda za su zo daga baya lam yakun yudari wa hayal ghairi alqur'ani bai kasance ya yi kama da wahayin wani annabi ba wa huwa kabiru kai lamarinsa ya girmama alqur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallama ko ubangiji masanin gaibi
talaqahu khairul urbi خير الغرب بيي الدارباوا محمد رسول الله تلقاه شيء يتلقى القرآن مباشرة وأنزل علي القرآن دفعة واحدة أنه توفي الأربعة شيء كتب القرآن وهو مبين shi manzon Allah shi ne mana bayani da larabci amma Qur'anin ba larabci bane Qur'anin ba larabci bane kadi kalamun kadimun ne laysa harfan bai da harafi bane sauti to amma sai manzon Allah ya zama yana mana bayani shi ne ma'anan bilisanil arabiyyin mubin eh bilisanil arabiyyin mubin saboda shi wanda aka saukarwa ba larabi ne saboda ka wa mubayyin shi ne mai bayanin alqur'ani ne فلا قبة الإسلام manzala ya gina mana wato a ɗaki na musulunci
وهي قصور waye kuturu wannan gini ya zama babban gini wanda duk wanda ya shiga ya tsira
فكسر أصناما saboda haka manzala sallallahu ya karya gumakan mutanen makka بفتح a ranar fatul makkata ودمنا إلى حزبه kuma annabi ya taro mu zuwa ga jama'arsa jama'ar annabawa min annabiyyin wal shuhada was salihin wa hasul ulaika rafiqa annabi ya taro mu ya saka mu cikin su جزما yanke babu kokonto وتم سرورا baya farin cikin duk wani musulmi ya cika farin cikin kowa ya cika a zuciyarsa
فقسم برفع fakismun amma kash waɗansu jama'ar kuwa biraf'in khassahu biraf'in annabi ya keɓance shi da ɗaukakan matsayi بنيابة ta hanyar na'ibantarsa waɗansu jama'ar sai annabi ya ba su na'ibin shi gausi ke waɗansu jama'ar haka annabi ya musu sai ya zaɓi wani wani a cikinsu sai ya sa shi ya zama shine khalifansa shine na'ibinsa shine gausin zamani
وآخر مقصود amma kai waɗansu jama'ar kuwa makafurun sai suka zama abin saukarwa matsayi وذاك جزور duk wanda ya samu kansa cikin wannan jama'a to ya sani ba yankacce ne su bai mutu ba eh an riga an yanka shi kamar wato yankaccen raƙumi
تعرف الحق alhaƙu ubangijin gaskiya ta araba ya sanar da kansa fihi a cikin muhammadun rasulullah
وهو منكر wawa munakkarun alhali annabi abin jahilta ne
وهو kaga yabo mutum ne ga kai ga ido ga hanci ga baki ga kunne ga hannu ga kaba yana rashin lafiya yana farin ciki kuma yana aure kuma yana bacci yana yin biyan bukata irin na dan adam ya za a ta gane shi alhali Allah ya sanar da kanshi a cikin shi kuma Allah da ya so a san shi to ya sanar da kanshi a cikin wannan mutumin mai kama da kai muhammadun basharun wa laysa kal bashar sirrul haqiqi wa rabbi da sammahu kaga ni annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da kansa a cikin sa wa munakkarun ala hali shi abun musuntawa ne abun jahilta yasa wasu ke cewa mutum ne ma shi kamar kowa Allah shi kyauta محمد عبد الله غير مشبه به بشر من رام ذلك تكفيه
وهو مبتدى الكونين in baka san annabi ba sallallahu alaihi wasallama shine mafarar wato halitta
وهو أكير wa akhiru shine kuma karshen su wato a wurin halitta asalin halittarsa shine farko amma a wurin aikowa shine karshen annabawa shine farkon halitta kuma shine karshen annabawa
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله وأسماؤه
فما مات العنيفا رسول دمير ليلى فإني به الموصول وهو إشارتي به وإليه فالمشير منير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله هو الفاعل المرفوع وفي تم نائبا عن الحجرة العلياء وهو جدير ليلى وهو جدير ليلى وهو جدير ليلى ليلى ليلى ليلى وقد تم فعل المصطفى وهو ناسخ نبي لكل الأنبياء سبيل ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى هو الحسن والحسن الوجه الجميل صفاته لقد خاتلت إبداء أتاها بجور ليلى ليلى إلا الله ليلى إلا الله ألا ليلى همته تدري ظهورا وكفه تغيب متى هاجت نداها بغور ليلى ليلى فلا ليلى إلا الله ليلى إلا الله لا ليلى وقد شاغل الهادي زمانه إلهي فلا دامه دون زمان الحضور ليلى إلا الله ليلى إلا الله ليلى إلا الله ليلى فإحسانه والحزن فيه تنازعا وسبحان من ما شاء عليه قدير ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ترى كل مفعول بفعل محمد وهالي وتمييزي إليه يشير ليلى إليه يشير ليلى إليه يشير ليلى ليلى لا أهلا ليلى أضيف إليه كل ناتي موكدا زمامي وعتقي والحنين المجير ليلى ليلى إلا الله ليلى إلا الله ليلى إلا الله ليلى إلا الله
وأسماؤه cewa radiyallahu ta'ala an wa Allahu annabi amin yace kaga sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
أعلى وأشخاص التي wato sunayensa su ne alamomin jukkunan yayana Eh, alamomin jukkunan yayana sunayensa muhammadu mahi muhammadu quraish muhammad jihani muhammad aqib muhammad ahmad hatta muhammadani muhammad abdul ahad haka za ka rinka jin alamu ashkasu ilmi sunayensa shine alamomi na jukkunan yayana Eh, kowane jiki alamarsa sunansa to ni alamomin jukkunan ‘ya'yana muhammadu sallallahu alaihi
ومهما wasallam تراني kai in gaya maka duk a wani hali duk sanda ka gani فالرسول to wallahi manzo Allah damiru shine a zuciyarka
فإني domin cewa ni الموصول ni ne به abin sadarwa da annabi وهو kuma إشارتي manzo Allah shine ishara ta kullum ko da ido ko da hannu ko da magana به da annabi ne وإليه zuwa ga annabi فالمشير shine isharar منير ba wani bane illa muniru ka gane ko to bihil mawsul fa innil mawsul bihi ni abin sadarwa ne da shi wa isharati kuma shine ishara ta bihi da annabi nake ishara a shari'a wa ilayhi zuwa gare shi nake ishara a hakika fal mushiru wanda yake maka nunun ba wani bane muniru illa muhammadul muniru ya rage naka
هو الفائل domin annabi shine fa'ili ba shine mai aikatawa المرفوع kuma abin بالقول ɗaukakawa da da da da da da wato bidanni da tarowa a makamin sun madana fata dalla
نائبا عن yana حضرة wato shi ne الأنبياء na'ibi an da hadartar aliya'i daga halar Allah madaukakiya وهو جدير domin annabi ya cancanci haka ya ishe zama na'ibin hadar ubangiji
وقد تم سير المصطفى hakika ayyukan annabi abin zabi sun cika cif cif
وهو ناسخ shi annabi shine mai share shari'o'in annabawa da shari'arsa نبي annabi ne سفير لكل الأنبياء بدكر النبوة annabin mu ne kuma annabin annabawa ne sabiru domin shi ne jakadan ubangiji a cikin halittarsa
هو الحسن الوجه huwa da hasanul wajhul jamilu annabi shi ne mai kyakkyawar fuska aljamilu sifatu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mai kyan fuska aljamilu sifatu sannan kuma zuwobinsa kyawawa ne
وقد خجلت buduru watanni laƙar hajar wallahi hakika sun ji kunya إذ جاء أباها lokacin da manzo Allah ya zo duniya da wata yana barazana yana wani watsa haske a sama ana kai wata ya yi haske sai kawai tonan asirin ta yanzu sai ga ainihin watan ya shigo kana alfadar alaina a zubo to shi kenan sai aka gano ashe shi ma karban madadi ke daga can
وهمته kaga himman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama تزهد الظهور tana wulaƙantar da himmomin zamani kasan ba wanda ya kai zamani himma saboda himmar zamani sakan bai taɓa yin lati ba minti baya lati awa ba ta lati haka nan ba za a ce ka a yau wala yau juma'a amma wato gaskiya juma'a ta yi jinkiri ba ta zo da wuri ba zamani duk lokacin da abin da zai zo ya zo zamani zai afkar da shi kawai ba a da lokaci ba za ka ce kai amma dai yau asbahi yau bata fito da wuri ba kusan awa uku muna jiran asbahi bata zo ba ko kuma azhar amma azhar nan tama ne yau da ƙarfe ɗaya ba kawai sai ga azhar ta zo ko sha ƙarfe sha ɗaya da rabi ko sha biyu sai ga azhar ta zo saboda haka duk wani minti ko wani awa ko wata rana zamani yana kawo ta lokacin da ya kamata ya kawo ta ba maganar lafi to shi ne shi wuce to duk da wannan himman na zamani da yake kawo lokaci yadda yake himmar annabi ta fita shi
وكفه kaga tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وقيده buhuru kaga tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama buhuru tekunan duniya baki daya تغيب tana kadewa متى هكت duk نزعها lokacin da ta ce za ta kwaikwayi yadda annabi yake kyauta duk wani teku da yake kyautar ruwa ran da ya ce zai kwaikwayi hannun annabi wurin ba da kyauta to ranar zai kare
وأرشد الهادي
wato alhaji annabi mai shiryar da bayi wa kar shagala jamalu ilahi hakika ya shagalar da kyawun ubangijinsa hakika ya ɗauki hankalin jamalar Allah jamalar ubangiji ba annabi ya ɗauke mata hankali kaji ba kai ba ba jamalar ubangiji can annabi ya ɗauke mata hankali fala zama hudan haka yana zunce shi طول الزمان tsawon zamani حضور yana ta kallon shi babban magana ko kuma ka ce wato jamalu ilahi kyawun jamalar ubangijinsa wa kan shagala alhaji hakika ya ɗauke hankalin manzan Allah fala zama hu sai ila zuce shi dulan zamani tsawon zamani huduru yana ta halartu zatin Allah eh wannan na ma'abota hijabi ke yawwa a zan kowa da abinci shi to mun ba kowa ya ci na shi amma da Allah kake inkari yawa ka tsaya ana da kawai eh فإنسانه فإنسانه كاغا واتو كوتي والهدى irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama والحسن da kuma kyawu تنازع فيه tanaza'a suna yin tanazuki suna jayayya da juna fiye a cikin manzan Allah da kyau da kyauta suna musu a cikin Allah kyau yana cewa kyauta wallahi na fiki kyauta tana cewa kyau wane kai saboda haka da kyau da kyauta ba a san wanda ya hori ba a cikin Allah da kyan shi da kyautan shi suna faɗa da juna kyau yana cewa Allah yana biki kyauta tana cewa Allah yana biki haka suke
وسبحان sarki ya tabbata ga من ما شاء ubangijin da ma sha'a duk abin da iga dama ya so ya nufa قدير عليه yana da iko a kansa sarki ya tabbata ga ubangijin da duk abin da ya so ya aikata yana da iko ya aikata eh gashi ya aikata ya samar da annabin da kyau da kyauta ke jayayya cikin sa
ترى كل مفعول dan haka zaka ga dukkan aikace aikace na بفعل محمد wato cike suke da aikatawar annabi Muhammadu duk wani aiki na to aikatawar annabi ne kawai ba na aiki sai abin da annabi ya aikata kullum aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi nake koyi
وهذه da hakika ta وثني da kuma shari'a ta يشير إليه suna nuni ne zuwa ga Muhammadu Rasulullah sai kai kokari duk wanda shari'a ta bata nuna annabi ba ba shari'a yake bi ba san zuciyar da yake bi duk wanda hakikar ta bata nuna annabi ba ba hakika yake bi ba san zuciyar da yake bi to daga shari'a ba wai kai ta wa'azi kawai ba kamar yadda mutane suke da su sai ya rike shari'a alhali bai bin shari'a duk shari'ar da ba annabi ta kalla ba ba shari'a ba ce duk hakikar da ba annabi ta kalla ba ba hakika ba ce to shi ne shi wace da hakika ta da shari'a ta annabi suke nuna wa da shi أضيف كل نعت ujihu ina raba kulla na atin duk wata sifa kyakkyawa إليه zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam مؤكدا domin in karfafa زمامي alkawari na da وعدتي soyayya ta والأمير kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam مجير shine mai taimako na
لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله وفدي فوات المديه وهو بطيبة وجدت اشتياق والدور مغزل لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله وقديم بالمده إلي مسرة إليه مسير والبور أدو قليل لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله وقديم هذا المده ليلي بقولة وقلنا مجارتي وصدت صغر لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله خليفه شقوا ودا ولو أتمنا هلذو إليه وسا ما أتمر لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله هو جميل في الخلد
واليوم ثم أسير لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله هو حبيبه بالشر وكان من الذي يأكل حجاب والساحر تفور لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله إلى كل مخلوق متى مواهبا وهذا أبيد ملني هو حقير ولكنه جرم يكون وقادم في ظل تهاوم العشاء تسير لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله وارث يبالي منسي وكأمالي بنان برمك أرجوبي نوى فقير فاسيان عند ثاني لم أرجو غيره ما نلو حبيبي يستعمل يدير لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله
وكاره بالمجد رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي آله yace ina magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ta yaya shi yace bil madin ta hanyar yabo وهو بقلبتي alhali yana kwance a Madina
وشد اشتياقي kai soyayya ta ta tsananta ga Allah والدموع da ka ganda zaka ga hawaye na غزير suna zuba da yawa daga idanuwa
أقاربه ina magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ليلي bil madi ta hanyar yabo ليلي tsawon dare na مسرة masarratan saboda farin ciki مسيري matafiyata إليه zuwa ga annabi ne والفؤاد zuciyata kuwa قرير ta samu natsuwa cikin halin shuhudi أقاربه ina magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta بالمجد hanyar yabo ليلي tsawon dare na بقولك ina cikin madinatu kaula وقد نام hakika دارك makwabta na mutanen tiwawu mutanen tuba mutanen kozi mutanen tsaiwan yasir da sauransu وقد نام hakika ta sun yi bacci
سبو wasu da su goro duk sun kunna winduna da ƙofofi duk sun kunna winduna da ƙofofi shi ne wasu da su goro an kulle ƙofofi da winduna kowa ya yi bacci amma ga nan ukhadi buhu bil qalbi
أقاربه ina magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama شوقا saboda kauna ووجدا da kuma wato bakin ciki na halin soyayya da ولواتا tsananin ƙoruwar zuciya ألوذ به ina fakewa ne zuwa ga manzon Allah والسماء a ranar da sama za ta rika tsantsagewa yau mata murin sama'u maura mai tuni da annabi zan fake a ranar
أجاوره ina tattaunawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a بالخلد cikin jannatul irfani shine jannatul khuldi wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatul khuldi saboda ka wanda shi bai san abu ban yaji wannan kare da yana ka ji wani ya ce wanda suka so shi wai da wanda suka gan shi wai duk yan aljanna ne dan uwa kai hakuri ba aljannan yan mata ake magana ba aljannan martabobi da makamai da shuhudin zatin Allah ake magana kai ko aljannan yan mata kake so da giya da zuma da madara da yan shila ka fitar da ka sha ka rabu da bayan Allah دارا to shine shi yace a wannan aljanna ta sanin Allah ni makwabcin annabi مقربا kuma da ran gaya maka ni makwabci ne mukarraban na hannun dama kusa da kusa
يؤمنني annabi yana amintar da ni واليوم أسير wal yawmu alhali ranar tashin kiyama san mutanen ka asiru wannan rana ce mawuyaciya fazalika yawma izin yawmun asir adam ke biri da gari ne siya to wannan rana al yawmu san asiru to da annabi zan fake zai amintar da ni
وحاوره ina mai tattaunawa da shi بالشعر ta hanyar yabo da والكلام kuma alkalami الذي wannan da yake kasancewa يجاهي shine shamaki na والسير wato shi alkalami na shi ne zai zama mai kare ni mai tsare ni da wannan yaban da wannan alƙalamin za su zama wasta'iru wato masu tsaye ne wata iru wato lokacin da wutar ta iru ta huru take huruwa to wannan alƙalmi ya kuma hijabi alƙalamin da nake yaban annabi zai zo tsayin ba zan ga wannan wutar ta iru ba
analta mawahiban
ya rasulullah ka ba da dukkan baiwa ila kulli ya makhluqin zuwa ga dukkan abin halitta wa hadha to ubaydu tun da kokari ya wadatar da halitta ga wani ɗan ƙaramin bawa nan fa ya zo maka muznibun mai yawan zunubi wa haqiru kuma wulakantacce shi ba kowa bane gashi nan ya zo maka shi gashi bawa karami gashi ne zuriri gashi ba kowa ba walakinahu amma cewa shi duk da zagin da mutanen zamani suke masa jarun da renin da suke masa da kallon hadarin kajin da suke masa jarun makwabcin kare muhibbun kuma masoyin kare wa khadim kuma hadirin kare bifadlika ya rasulullah ina roƙonka dan falalar da kake dauke da ita ha shi hawa shi ma gashi ya zo
bil adayati jabiru kuma ya cancanta bil ada'i shi karbi kyautar da kake bayarwa eh ka ba shi shi ma ya karba
wa laysa yubali shi wannan bawa da ya zo maka muzlimin wahakiru din nan wato bai zama ya damu da walinka ba walaysa yubali siwaka man siwaka walaysa yubali wannan bawa ba ruwan shi da man siwaka wanda ba kai ba amadirun wannan mutumin marowaci ne sarkin marowatan zamaninsa amil barmaki Yoko barmaki ne wazirin Khalifa Haruna Rashid wanda ya shahara da kyauta.
auzugin Yoko ma'abucin wadata.
wa Ko faqirun kuma talaka ne ba ruwan shi. Ko kai mai kuɗi ne ko kai talaka ne ko kai barmaki ne ko kai majiru ne shi wace ba ruwa da kai. Annabi kawai.
fazani Fasiyani indi. Zani kaga waɗannan guda biyu barmaki da majiru mai kyauta da marowaci fasiyani indi ni duk ɗaya ne su a wurin.
lam arju ghayrahu ba na kuɗin kyautar wanda ba annabi ba manalu habibi kaga kyautar masoyina yastamiru bi tana ɗorewa yudiru kuma tana kewayawa gidan kowa da kowa kyautar annabi gidan kowa ya samu
سيدي سعدنا أدراكنا لكثير لا إله إلا الله لا إله إلا الله وجود رسول الله أمد سيدي إذا جنى أجود أنا لكثير لا إله إلا الله لا إله إلا الله من جوده الكون والعالم الذي أثر إنسان هو وكبير لا إله إلا الله لا إله إلا الله فأمر تعالى عن الخضوع وقائل وسبحان من عبد لديه بشير لا إله إلا الله لا إله إلا الله على كل شيء ما قال الله باطلا ومن نصر إلا منه هو ونصير لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإن حبيب الله إذا نبيه نبي إله القلب وهو وزير لا إله إلا الله لا إله إله إلا الله يا أنزل السجن قائدا بشيرا نذيرا صابرا وشكورا وسمعي وتصريفي لرب محمد وفي دروعي هل تراه يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا أسد يا أقوام يوما وفاقرا فقالا فإني بالأمين فقول وربي سليم ثابت متواتر قبوت أبي القسى وهو كبير لا إله إلا الله لا إله إلا الله قالوا بشير كامل الملك وافر وكوني إياه عليه يسير لا إله إلا الله لا إله إلا الله
فجور رسول الله Shehu radiyallahu ta'ala an wa Allahu Allah biya ya ce ka ga baiwa irin ta manzon Allah.
أحمد Bushra Isa alaihi salam سيدي wanda shine shugabana فسيروا kai baiwar annabi tana da yawa.
إذا جن أجواد الأنام Idan maruwata idan masu kyautan talikai sun yi ruwa ka san duk kyautan mutum wata rana zai gaji duk kyautan mutum wata rana zai kosa duk kyautan mutum wata rana zai yi ruwa to shine shehu ya ce to amma a lokacin kyautar annabi karewa take.
فمن جوده mun ga haka fadin judi daga baiwar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama الكونان aka halicci duniya da lahira والعالم wal alamul ladhi kuma daga baiwarsa ne aka halicci duniyar nan wadda تكاثر السوء wato ta kasara hissun ta ko kuma ka ce hissun نعم hange da idanuwa ta kasara anu ta takaita daga wannan duniya
وهو كبير kai lalle annabi bai girma ne ka ji ba wato Allah yana da wata duniya banda wannan taro a duniyar akwai wani teku tekun ba ruwa bane rairayi ne rairayi kuma tashi yake sama kamar iska har yanzu ba wanda ya san tekun daga ina yake kuma ba a san ina yake tafiya kowane kwaya ne a cikin duwatsun rairayi ko kuma kwayan ƙasan wannan rairayi kowane guda ɗaya akwai duniya ta kai wannan girma kuma a wannan duniyar duk awa sai an tashi na kiyama an kai yan aljanna aljanna yan wuta wuta kuma ba wannan aljanna da mu za mu kai ba ba wutar da za mu je ba wutar da wasu za su je ba Allah ya kyauta ka ji ko to amma kuma abin mamaki duka annabi ke kula da su da wannan duniyar da waccan ɗin to shi ne shi wa radiyallahu ce wa hawa kabiru kai lalle annabi mai girma ne
فأمر ka ga lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam تعالى يا أخوك.
عن قدور daga tunani shaidani da nafsani da malakani da وكائر kuma tunani wanda yake rabbani
وسبحانه annabi ya fi karfin wanda yake tunani irin na nafsu da tunani da yake zuwa daga shaidan da tunani wanda yake zuwa daga mala'ika sannan ya fi karfin tunanin mai tunani wanda tunanin da yake zuwa mai daga Allah annabi ya fi karfin su duka ko tunanin ka daga Allah yake zuwa kaga annabi sai ka ce subhana man ma sha alaihi kabiru to وسبحانه sarki ya tabbata ga
من عبد wanda annabi ya zama bawa بشير mai bishara لديه a wurinka
أرى كل ni شيء ina ganin kowane abu باطلا ɓatacce ne ƙarya ne ما كلا الله in ba Allah bane duk wani abu da ka sani ƙarya ne ɓatacce ne banda Allah وما النصر babu wani taimako sai إلا منه daga Allah وهو wa نسير hawan nasiru Allah shine mai taimako wannan duka ana karantar da mu kar ku kallaba duka don ku a jikin yan adam irin dan adam a lokacin da kake tsananin bukatar sa a lokacin da ya juya ma baya wulakanta to amma in Allah kana da shi kirka shi a sauka lafiya sai ka Allah ba dai Allah yana nan ba to shikenan sai ka rufa Allah
إن حبيب الله ku sani cewa masoyin Allah طه mai ƙarfin zuciya mai shirya da halitta نبيه shi ne abokin ganawarsa نبي الله tsarkakaccen الخلق ubangijin halitta وهو shi الذي ne mataimakinsa nasirul haƙƙi da haƙƙi
أنزل الذكر Allah ya saukar da alƙur'ani عليه akan annabi اختيارا domin zaɓi ya قائدا sa shi ya zama jagora zuwa gare shi mai بشيرا albishir da aljanna mai نذيرا gargaɗi da gidan wuta mai سابرا haƙuri da izayar kafirai وشكورا mai yawan godiya ga Allah kafafu har suna kumbura ashkuru huwa muqabalatu ni'mati bi ta'ati duna ma'siyati
فجمعي kaga tarawa ta وتفريدي da kuma sarrafawa na بحب محمد wato gaba ɗaya ina yin su ne da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga وفيه ya shigo maganar taujihi wato a cikin ilimin tasrifi ke shine wannan jam'i wa tasrifi li hujji muhammadin
وفيه a بيوئي cikin annabi kasuwanci na yake هل تراه يقول shin kana ganin kasuwancin da aka yi cikin annabi zai kai mai jarin zai lalace a uwar kuɗi zai ta fito riba kuma gashi nan cike da aljihu
إذا أدب الأقوام addadal aqwamu idan waɗansu mutane masu kuɗi sun tara kuɗi suna kirgawa ana kirga gidaje ina da gidaje a Dubai ina da gidaje gidaje a Ingila ina da gidaje a America ina da gidaje a China ina da gidaje a Abuja ina da gidaje a Lagos ina da gidaje a Sokoto ina da gidaje a Katsina ina da gidaje a ƙasa kaza da gari kaza suna kirga dukiyoyi yau da rana ɗaya وفاخروا suna ta فقالوا alfahari suna takama suna horo ko suna fankama suna hura hanci فإني fakaran dan takama da alfahari fahimni to ni in ina wuri فخور zan musu alfahari بالأمين da soyayyar annabi amintacce
وهم ya musu kun tara kazanta za ku mutu ku bashi ni ko wanda nake so yana tare da ajani a duniya a lahira kuma za mu haɗu amma wannan kazanta da muke girga ta kana da gida kana da kuɗi kana da kaza kana mutuwa da likafin za mu je ka ba wani ba za a shirya daloli a sa maka ba ba wani wanda zai ce kai mutumin nan ya wahala ba wurin neman kuɗi kuma ya tara su so da haka a shirya daloli a sa daidai kan shi saboda in mala'ika ya zo ya tafiya a hankali dan babba ne kai babba ne a duniya bari ka shiga kamari za ka gane wayan kai to وهم في سبيل wawuzi kaga soyayya ta sahihun ingantacciya ce sahihiya ثابت kuma tabbatacciya ce sabita متواتر sannan kuma mutawatira ce wato na kafa soyayya ta an wani an wani an wani an rasulillahi ko kuma na karba an wani an wani an lillahi azza wa jalla ka ji ko kaga wannan baitin kuma yana taujihi da shi ne a cikin ilimin mustalau da hadisi shine soyayya ta sahihiya ce sabita mutawatira eh غفرت أبي ina bin samun babana ne a cikin san annabi babana na koyi san annabi a wurin shi shi kuma ya koya daga baban shi baban shi ya koya daga baban shi baban shi ya koya daga baban shi har zuwa baban mu Adamu alaihi salam har zuwa Allah tabaraka wa ta'ala daga nan soyayya ta ta zama آتاه
wato babana ya yi gogayya da wannan soyayya وهو كبير alhali yana tsoho tukun
وظهر بصير wa ba'aru sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam teku ne basirin shubbaɗe فاجر المكي mai cikar ruwa وافر mai tsananin fadi وكوني إياه to kasancewa ta annabi ya min lamani iyahu in zama hakikaninsa يسير عليه mai sauki ne gare shi dan annabi ya lamunce min nima na zama baharun basidun kamilul majwahirun wannan abu ne mai sauki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
La ilaha illallah, Allah illallah, la ilaha illallah, Allah illallah, la ilaha illallah, Allah illallah, la ilaha illallah, Allah illallah. أنا بفضله إلى الناس جل جلاله أنال مراما منه فاعتبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا بفضله إلى الناس جل
وقدمت بذك وذاك جهيل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فهل بأكيد المراد ومدره وسلم على خير الورى وأزار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بلال منير بين له أمره من مولده الهدى منه قصار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قد حاملا جهاد العالم عيونه من العاد من منه يسير نمير الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقد أدبت الهواتف أبصرت بهائم أنت جاء ونذير الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لقد جاءنا منا رسولا لقلنا رؤوفا رحيما بالخبيث يمين الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ترى القصور الرابعين براسه فدار القلوب أو تكاد تدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ودل القضايا تغطيات بأنه لا جمال مخلوق حبيب نكير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا شكل للميت لا فإنه له جوهر فرد فلا هو نذير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بفضل إله الناس ina roƙo saboda falalan ubangijin mutane
جل جلاله mai girma da ɗaukaka أنال مراما Allah ka yadda in samu biyan bukata ta منه wanda wannan bukata sakiru yaro duk kankantan shi ne in ya nemi wannan bukatar tawa Shaba.
shaba ya tsufa shaba sai ai furfura Eh, bukata ce amma yaro ko mun kankantan shi ce zai nemi wannan abin da na nema ta ce zai tsufa kawai to Allah ka yadda in samu wannan آمين تصور حالات الأمين ka ga ɗaukan hoton halayen annabi amintacce wannan ملازمين shine aiki na
وقد تم تصديقي hakika gaskatawa ta cikin annabi ta cika وذاك شهيد wannan ko ba sai na faɗa ba bayyanannen abu ne duk wanda ya sani ya san na gaskata annabi ciki da waje
فهل لي مراد wa fahalli maradun washi ko zan samu mayawata وما Ma- maradu maradul munhadillah washi ko zan samu mayawata wurin yawatawa da ومسره wurin da zan daure dabba ta a بحقيقي wurin nan da ake kira aqiqu a cikin rairayin madina أسلي على domin خير in samu in yi ta salati a bisa khairul wara biyayyen talibai kuma وأزور in samu in je in ziyarce shi سراج annabi fitila ne sallallahu alaihi wasallam منير mai tsananin haske بين الله أمره ubangiji ya riga ya bayyana da lamarinsa tun بمولده lokacin da aka haife shi
إذ domin ko in baka sani ba أسور katangun kisra كنت منه an rusa su daga saukar shi
وقد فمد النيران anniran wato wutar farisa wa karkali da hakika ta fice wutar bautar su shekara dubu ba ta taba mutuwa ba amma daga haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta mutu
زارت uyunuhum idanuwar ruwan bautar sawata gara ita kuma ta kafe
bidalati saboda hudowar man wanda namiru ruwan daɗi ya siru yake hudugowa minhu daga ɗan yatsunsa
tilkal hawatifu wato alhawatifu wayoyi sai lula wa kada hatta ba daƙiƙa suna tarinkin
tilka a wannan garan ina da mala'iku ke su ne wayoyi ka san waya abinda zai dinga magana baka gane maganan ba ka ji ko to a wannan daren mala'iku suna ta magana ba a ganin su suna ta magana wayoyi suna ta ringin mala ana ta yada bayani annabi ya sauka an haife shi sallallahu alaihi wasallam fahaimu sannan dabbobi su ma as-sahaj su ma suna ta magana an qad jaa me suke cewa cewa suke hakika al-mustafa ya bayyana ya sauka wa huwa nadhiru kuma shine mai gargadi
laqad jaana hakika annabi ya zo mana minna daga mutane daga jinsi irin namu bani adam rasulan manzo ne shi da likullina dukkan mu talikai baki daya ra'ufan mai tausayi mai rahiman jin kai yasiru yana tafiya duk inda ka gan shi bil khamis da rundunonin yaki
usurur rumi wato kusurun rumi manya-manyan gine-ginen ƙasar rumi qara'at hakika sun bayyana inda hurufi a lokacin da aka haife shi fadarat daga maka qulub kana hango su ƙulubin zukata fada sun tashi sama sun tuma a ƙasa aw takadu ko kuma sun tamilu kusa su tashi su tuma saboda fargaba na haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani boka hankalin shi ya tashi duk wani matsafi da duk wani mai kulunkutu da duk wani sarki azzalimi hankalin ya tashi
aw takadu tadiru ko kuma ta kusa ta tashi sama ta tuma a ƙasa
wajallat ƙazaya matsaloli shafiyatun masu zaman kansu wajallat suna ta yin ishara da nuni bi annahu cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam la akmala makhluqin wallahi shine mafi cikar duk wani abin halitta afihi nakiru Kullum ya ce ga tambaya wai shin akwai wani abin musu ko jayayya a wannan bayanin nawa akwai wani mutum babu saboda haka wannan baiti shehu radiyallahu ta'ala yana taujihi da shi wato a cikin ilimin mantiki wajen lakaba ya shafiya tun bi annahu la akmalu makhluqin abihi nakir to babu fala shakla babu wani makamanci lil mahib kalami ga annabi mai shafi bata fa innahu domin cewa shi annabi lahu jawhar jawharun wato gwal ɗin kyau lahu ya tare a fuskar shi
fardun kuma makaɗaici ne kalahu matsayi makaɗaici ya tabbata a hannunsa naziru naziru wani kin halahu ya wofinta gaban annabi
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقد كان مبسوطا وجاء مؤمما جدا ولدا للمسلمين يمير الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قد نجا للكل ألاك سيفه سيف أناسنا له فقير الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لغيره لا إن جاء الوعي إذ غدا بيد جنان عنده وسائر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بدل يمين جاء ما قابلا أوامره والبار ليس يغور الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وخزي لفعل شمالي يصيبه قولنا
fujuru Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah idza jaa bil ma'ruf fa kullu ghanimun wa ya wayha ala shirki la yugiru Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah fasal anhu kayyin ba jabal وسلم على كتابه دخل نذير ألا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وخيبر بالوجه وروى قريبة ومكة إذ خير رسول تثير ألا لا إله إلا الله لا إله إلا الله جل ثبت به خير محمد وهو حبيب الله فوق يطير ألا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقد وافي المريض قبل سنته ووفى إلى البكاء ووقور أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أن لا رجال قريش تاتت لسيوكه فحتى ولا تكذيب فلا صبور أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقد بر صبوا وبدا مقربا وقد لان صبر تلين سكون الله لا اله الا الله لا اله الا الله وكسر ارسلا تينا منازلهم وقد سمع التكبير كما هبور الله لا اله الا الله لا اله الا الله ونعيمة تنتمي اصحاب مجمل فله والموتى كأها صبور الله لا اله الا الله لا اله الا الله قل الحق جاء ودين محمد وبالقرآن أبا أن يرتدي حقير أن لا إله إلا الله لا إله إلا يا الله قد اهتز بيت الله إذ فآمنا به هاجر والقلب ثم قرير أن لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأبطل أعقابا جهلات العاصفة شريعته الغراء وفك أسير ألا لا إله إلا الله لا إله إلا الله بحقه ما يبي صيانات دائما لأرضي وما لمن تملى دهور ألا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأكمله والحمد لله وحده صلاة على علي خلائق نور الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه كبير عليه الله وهو قدير أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة على الهدي إليه شكور أن لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه مع الكرام والصالحين حبيبي يا منصور وذاك يهور أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله
نعم وقد قد كان مخصوصا hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance abin kefancewa ne da asiri na Allah وجاء مؤمما amma kuma ya zo mana yana mai gane kowa da alkhairi جدا ga baiwa وندا ga kyauta يمير shine mai yin awo للمسلكين da wanda suka shiga cikin fari sun yi noma ba abinci ko kuma an shiga halin ba ruwa ba abinci gida ba abinci a gona annabi sai ya awo ya kawo su sallallahu alaihi wa sallam أفاد الندى annabi ya kwararo baiwa da للكل kowa da kowa mutum da aljan mala'ika da ruhani
أطلق ya سيفه saki ruwan saman baiwarsa ضعيف ناس mai rauni a cikin mutane وقدير da mai ƙarfi mai girma ناله kowa ya samu idan annabi yana kyauta kai gurgu ne kar kai kokowa ko ma gefe kawai za a gama su kyauta tabin da kai saboda haka da ihu nafi mutum mai rauni kaskantacce wanda ba kowa ba a cikin mutane wa khadiru da babba sarki mawadaci mai kudi na da kowa ya samu
جاءه الوحي wahayi ya zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama بغير a رأي cikin kogon hira إذ غدا is domin kuwa gada annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto رياض الجنان wato dausayin aljanna وسير
riyadu jinanin dausayin aljanna wata iru da gidan wuta gidan azaba inda hu yana hannunsa aljanna tana damansa wuta tana hagunsa duka fankari wurin halki durran wa kusuruhu wa ga yau kalan yurhu da dai ne kira sura ka in ka biyo annabi ta dama ka shiga aljanna in ka biyo masa ta hagu ka fada wuta
هذا Faza saboda haka duk wanda ka gan shi ya rabauta ليمين ta hannun dama جاء أحمد ya zo wa annabi Ahmadu alaihi salam
قابلا kuma أوامره yana mai karban umurce umurcensa والبحر tekun annabi sallallahu alaihi wasallam ليس يبور lai zai guru ba zai taba kabewa ba har abada
وخزي wa khizyun tabewa kuwa ta tabbata لأصحاب الشمال ga waɗanda suka zo annabi ta hagu يصيبه jahulun ko نعم
asal hali wato jahilin da ya saba wa annabi mai- mai mai- mai shiryawa يصيبه ko kuma ka ce a jahulun asal hali yusibuhu kizir duk jahilin da ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kunya za ta same shi wa minhu bujuru sannan kuma za ka ga duk wani wato duk wata barna daga gare shi duk wanda ya saba annabi duk wata barna daga gare shi za ka gani
إذا جاد بالمعروف Iza jada idan manzala ya yi baiwa da alkhairi bil ma'arufi wato da abin da yake mai kyau فالكل ban kullu to za ka ga kowa da kowa غانم ya rabauta da samun wannan kyauta
ويا ويها أهل الشرك ka yi mamakin girman asaran ma'abuta bautar gunki حين يبيروا lokacin da annabi ya kai musu farmaki a ce wai annabi ya bayyana irin wannan ba a ji shi ba har sai ya kai farmaki wannan asara ta tabbata gare su فسل ka je ka tambayi mutanen makka عن هنين ka tambaye su labarin yakin Hunayn بعد بدر bayan yakin Badar وسلهم bayan nan kuma ka tambaye su ka tambayi mutanen Madina عن أهل الكتاب daga ma'abota littafi حين قال ka نبي tambaye su labari ya aka yi lokacin da banin Nadir suka haƙinci manzon Allah ka tambaye su ya aka yi
وخيبر sannan tambaye su labarin Khaybar بل Khaybar dai وادي القرى tambaye su labarin Wadil Qura وقريزة tambaye su abin da ya faru a Bani Quraiza ومكة kaga Makka tambaye su abin da ya faru cikin ta إذ تسير domin kuwa wato khairun rasuli dawakan annabi tusiru suna tara kura a sama sun kai farmaki cikin gari
هجون
wato ka tambaye su abin da ya faru a wurin nan da ake kira hajjuru
تبدى domin kuwa khairu muhammadin dawakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata bi sun bayyana a hajjuru
بواوانين الله sai ga tutan nan ta amintaccen ubangiji يدير ya tana tashi kamar tsuntsu فوق a burbushin sama tutar la ilaha illallah muhammadu rasulullah kai a garin da ake bauta wa gunki sai ga tutar la ilaha illallah tana kadawa a sama
فقد بدأ الماهي hakika annabi mai shafe bata ya take رقاب شناته wuyayen abokan gabansa ووافى إلى sai البدهاء ga shi ya gangaro ya shigo kwaruruwan makka وهو يقول ga zuciyarsa cikin rantsuwa ya gangaro cikin garin makka inda dandalin arna yake kaban ma gumaka ne a ciki sai ga annabi ya gangaro da dawakai da sojoji yana cike da rantsuwa ba fargaba
رجال قريش duk wani jarumi daga cikin mazajen ƙurayshawa تحت ذل a wannan rana yana ƙarƙashin inuwar takobin annabi sallallahu alaihi wasallam فأجدى amma abin da zai burge ka annan bai yayyanka su ba sai ya rinsa ido ya kawar da kai daga aibin su da zaluncin da suka yi masa da da zagin da suke masa duka ya kawar da kai akan wannan wa qala saburu sai manzo Allah mai yawan hakuri ya ce لا la تسليم tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum sai manzo Allah ya sallame su kawai bayan ya tara su ya ce me kuke zaton zan muku yau dama tun da aka ga annabi ya taho aka duba aka ga wannan rundunar ba za a iya yakar ta ba sai tsofaffi suka yi masa suka tara jarumai aka ce to ba kar wanda ya ce zai zara tako bai shigo garin mu ba ma yaya an haɗu shi a waje balle gashi ya shigo so da ka ba wani yaƙi abinda za a yi ya tambaya a bari tsofaffi su ba da amsa kar wani yaro ya ba da amsa aka ce mun ji mun ji ana zuwa annabi ya ce to yau kuma gashi na tara ku gashi yau na zo na tsare ku me kuke zaton zan muku sun ka ai dama mun saka tittini kai ne muhammadu ali eh kai ne wannan an jefe shi kai ne wannan an jefe shi da dutse sai ya jifa da fura har da kuɗi a cikin an ɗauka ce a sai nono a dama ya ce wallahi ni ne saboda haka za ta zai ba a kuma yau ya kiro da lahu in za a zuwa cikin kulaka duk ku tafi na kyale ku to shi ne shi ya ce to ga gani ko وقد فرس قوام hakika safwan ya gudu da kafafuwan sarana safwan barin maka yi ya gudu وبات ba مجربا ba da ya tafi ya kwana muka raba abin bakuntarwa bayan haifaffen cikin makka ne. amma sai gashi yau maka tamar girma annabi ya shigo cikin su
وقد لان سكر kai sakaru dan harbu abu safiyanu sunan shi dutse dan yaki shi ma ranar zai da ya laushi Allah ma ganga dutse ya zama ya zama nakiya a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dutse shi ma yayi laushi abu safiyanu kenan إذ تلين yin سكر domin ko a wannan rana su koro duwatsu manyan arnan duniya تلين suna yin laushi ne a rana Eh, ba wanda zai yi wa annabi saurin kai
وكسر أزا daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga wato cikin ka'aba ya karya gunkin nan mai suna uzza
لاتا ya karya wannan gunkin mai suna lata حين مناتهم hina manatim a lokacin da ya karya manatinsu wani gunki ne shi ma manata
وقد سمع التكبير hakika kafirai sun ji kabarbari a cikin cikin makka تم هبوره ne farin ciki ya cika a zuciyar musulmi
وتأوي wana wana ilatu akwai wani gunki da ake kira na'ilatu ta'awi gunkin sai da ihu shi ma ranar Allah ma wai shi ba ke bautawa me ko ya tabbaki ba su bautawa ga shi yana zafka ihu wa na'ilatu gunkin na'ilatu ta'awi ta yi kugi asahum shi kuma gunkin asahum mudabbarun an halakar da shi mace da namiji ne za- zamanin jahiliya asahu namiji ne na'ilatu mace ce sai suka yi zina a cikin ka'aba saboda girman zunubin sai Allah ya busar da su suka zama duwatsu kawai da shekaru zamani ya tsawo saboda tsabar kawarci da jahilci sai aka kama bauta musu ka ji wanda ya saba Allah ba kamar da shi dutse wai shi ne kuma abun bauta asalin asabu da na'ila tuke sai ya zama ana bauta musu فذاه بل to haka المرأة nan hubal hubal shine babban gunkin qurayshawa shi a cikin wata rijiya yake duk sanda za a je a zuba wa a zuba hadaya da aka kawo to a cikin wannan rijiyar ta hubal ana ake zuba sai yasa ranar yaki zaka ji kafirai suna cewa a al hubal a al hubal a al hubal to wannan hubal din shi ma a ranar al mukuza ya zama abin kunyatawa ya ji kunya ga jama'a shi an kakkarya su ga shi shi ma za a rusa shi ko bai iya komai ba
da aha su guru da aha su guru waɗannan kuma kan da muka kira baki ɗayan su halaka ta kira su duk sun wuce
kulil haqqa kulil haq haqqa ja ka ce gaskiya ta zo wa huwa dinu muhammadin shine addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa malikun wato sarkin makka abu sufyan aba haqiqi aba ya ki yadda an ya kada biya haƙiru ya ki yadda wulakanci biyu bayan shi kawai sai musulunci ran da musulunci ba wulakanci zai hannu da shi to ya ki yadda ya wulakanta kawai sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah
hadith kazzabaitun lahi kai a ranar ɗakin Allah sai da ya rawa shi ma saboda barci gumata ne a cikin shi in ta sai da ya karsashi
isafa a lokacin da amintaccen Allah yake kewaya shi in tsaba lokacin da aminan bihi wato hashu na'am hashim baitullahi ɗakin Allah kaditarsa hakika ya yi karsashi in tsaba a lokacin da wato ya kewaya bihi da shi hashu hashurun annabin da yake tara annaba karkashin tutar shi ya kewaya shi aminin alhali yana amintacce wal qalbu zuciyarsa kuwa qarirun samma a cananka wannan wuri ƙariru ta samu cikakken natsuwa saboda yawa Allah aikin shi ya rusa kaba ya tsarkake ɗakin kaba
wa abdala ahkamal sannan annabi ya bata hukunce hukuncen jahilai ma'abuta jahala nasiban ya kafa shari'atahu shari'arsa algarra wanda take mai haske wa kuma hutta siwa annabi ya kwance duk wani wanda shekan ya ɗaure shi da nafsu da hawa bi haqli dima'i sannan annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi umarni da a tsaye da zubar da jinin bayan Allah isyanati bisiyanati ta hanyar kiyayewa da'iman wato da'ima a koda yaushe bi irdin shari'ar annabi ta ce a kiyaye mutunci wa a malin kiyaye dukiyar bayan Allah mastamarra mastamarra duhuru matukar zamani ya dore
wa akmalahu wa akamaluhu na cika wannan kasidar tawa walhamdulillah walhamdulillahi wa godiya ta tabbata ga Allah wahdahu Wahdahu.
shi kadai salatun salatin Allah ala alhadi ta tabbata bisa ala hadil khalaiqi abisa annabi mai shiryar da halittu nuru wanda yake tsabaran hasken Allah sallallahu alaihi wasallam alayhi salatun la salatin Allah ya tabbata a gare shi wa salamu sannan amincin sa kabiri gidan kibiyoyi na habibun sunan sa la Habibullahi Wa- gidan da nake saka kibiyoyi sunan gidan Habibullahi wa huwa kabirun Habibuwa wa Kabiru kuma shi annabi shine mai kiyaye ni
alayhi salatun lahi salatin Allah ya tabbata a gare shi wa salamu sannan amincin sa salatun salatin Ubangiji ya tabbata bisa annabi mai shiryar da halittu shakurun ilayhi wato ni ne godiya ne zuwa gare shi
alayhi mu ma barhama masu godiya ne zuwa gare ka
alayhi salatin Allah ya tabbata a gare shi tare da yaran gidansa masu girma da kuma sahabbansa amintattu masoyina abin taimakon Allah ne shi ko wancan makiyin nawa ya buru halakakke ne kawai masoyina mansuru ne makiyina ya buru zai halaka haka kadri ya gida ilahi ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samanu وكن مجيزا لنا يا واحد الاهل يا بر يا وتر يا عين المراد اجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد عجز قبيل وفرج كلبه ابدا يا من لا شجع له وقر ولا جد انت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له جد فرج لأمة خير الحج ذنبهم ولا مالهم ورثهم ولا عسل المصطفى المصطفى المختار سيدنا محمد الله الانسان يا احمد سلم وسلم على خير الورى جدلا محمد بن ال يا سيدي سلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدر الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين